أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a goma ga wata na safar hijira shekara 1443 wanda ya dace da sha bakwai ga watan tara 2021 a sati da ya gabata cikin tafsirin sutar mulmin mun tsaya aya ta 96 ne insha Allah za mu tashi aya ta 97 kuma ce gometar da bakwai kahin nan ƙarin bayanin yan uwa na game da huduba da na yi ta masalar bayani na suna na ahalus suna ko salafi akwai wani kuskure da ya kamata mu gyara shine kai wanda ka fahimci suna akwai wanda suke wajen suna ba su fahimci mai yakin da ahalus suna ba wani zai ce maka kai ɗan zala ne ce ɗan zala ne amma yi matambaya yau shiga shiga izala ina ta yan shekara biyu shiga da shiga izala wani ma kya je ni wani zama ni na shiga izala haka ya shiga izala zai ce maka ka duk wannan rashin fahimtar wani kuma da gangam ya san ma'ana kare wadan ya sani haka ake ce wace eh ni ma na shiga izala kira kai da ka sani bai kamata ba ka biyo wanda bai sani ba dole ka zama mutum bayani ka shiga izala ni shiga izala ba ina addini kan sunna kamar bayanin wannan izala ba addini mani kungiya ce mai kira zuwa kitabu wa sunna akan fahimtar magabata na kwarai kamar bayani ya gane ba wani addini ba ne ba izala ka shiga musulunci da ya sani gangariya shi ne kake kura shi kamata don da yawa ko suke tsammanin wani addini ne wanda ya shiga ya shiga addini da shi mace na shiga izala a izala kungiya ce ba ta saka cikinta ba don mambar gare ta ƙa'idoyi da komi ne izala gare su ba kuwa bai ke cikinta illa masu jin wa'azinta ko mabiyan wa'azin izala mu gane a wayewa mutane kai su gane babu addini mai suna addinin izala ta ga wani wawa iya rantsuwa ko addinin izala gaskiya ne da babu addinin izala dama musulunci ne kurin gangariya ba gargajiya ba duk wata al'ada shirka babu shi ne kungiyar da ke kira ta wani sai a wasu an je wa'azin irin wa'azin su ne kenan kare da irin wa'azin da suke yi na bautar Allah alƙashin Qur'ani da Sunna shi ne kurin kake kai wannan kungiya ce mai da'awa tana iya daidai tana kuskure haka mabiyanta tana kuskure tana daidai amma da mutum ya gane tana mutane a wa mutane sai su fahimci ma'anar ahalu sunna ko dan izala ba addini ba ne daban gurin bautar Allah ce karkashin Qur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kwarai wannan dole dan kada kai maka biyar sai ta haka nan cikin kwarai amin cewa ina ga magana ta tambaya ta biyu ɗin wake cewa wai menene matsayin wanda misali mutum zai shi amana kai dan ware da kuɗi sai kai ƙara wajen huddoman haƙƙinka sai a kama shi a sa shi kaso shekara ɗaya ko biyu ya yi kasan kuɗinka to yaya wancan kuɗi naka da ka rike shi saboda shi an uwa mu gane wata matsala a ɓangaren addini haka take hamma ɓangaren zamanin hamma ta ɗagutun haka take a shari'a musulunci za ka iya cin kuɗi na kuka musata lahibi da da haƙƙina da ka ɗauka kuma da haƙƙin allah ka taka shari'a da allah allah ya ɗora duk wanda ya sata aka tabbatar da shaidu za a kama hannun a yanki haka shari'a Allah ta mata ni kuma kudina da ka ɗauka da an yanke maka hannu kudina bin sadu ta gare ka ko ka mai domin an akwai su ko ta lahira ka biya ni kuma daban ne haƙƙin Allah daban kuma na wani daban haka ko da ka tuba wani tsakanin kai da Allah akwai tuba ta laifin da kai amma haƙƙi na iya na akan don haka misali wani sahabi daga safwan ne ya kama wani farawo ya mai sata ya kai shi ya bada mazala yana rayu sallar sallar daga baya safwan ne wani bawa da tausayin shi ka aiki mai hannu ya zo ce ya rasu lalla na ya yi mishi na bai ce alaisa hada kabin haza wannan abin da zo a yadda kahin da kashina ya kamata ka yaye mishi mun kashina doka za mu zubar ta Allah ta tsakanin kai da shi kayan ka zo nan kayan kana iya sake shi ka tsaye kayan ka ne amma mu shari'a za mu hukunci da Allah to haka yan uwa kuɗi da ake ci na gwamnati mutum zai ci kuɗin bariki a je a mai shari'a in ma iya da aboka bai da aboka dai shari'a da aka yanka mai shekara goma nawa ya yi ko a wurin gwamnati kaso ne kai na sata da kai suna da shari'a sata shekara kaza kayi amana kana shari'a kaza a wurin gwamnati a dokar juju duk shari'a duk abu da kai wannan kaso da shekara goma kai ishirin da kai kasan sata da kai na kucin amana amma kuɗi ko a gwamnatanci inda za a kama kuɗinka ya amsa a sa a kwanta da kuɗin suke koyawa kuɗin ne kenan haka ka ci kuɗi na ne ƙaran ka aka riye ka ni kuɗi na nake so kur su gwamnati ke da shari'a kaso suka sa kasan shi kala kaza kuɗi na iya ma kanka kaga ce shike na kai kaso na a kasan kasan kasan gwamnati da kai ba na ba kasan gwamnati da kai ba na kuɗi na kai ba kuɗi na iya ma kanka na kai na uwa duk masu cin kuɗin jama'a ko na hukuma su je wajen sun kaso sun dawo suna ga shike nan bala ba shike nan ba duk wanda ya ci kuɗin jama'a ka ci kuɗin jama'a kai rike ka ko kai kasan bagatancin wallahi shekara na kai kauto wannan kudin jama'a iya na kanka na kaya kaso ne dokar su kama wannan kaso amma ba kudi bane kudi iya na kanka akan mutum ya san abin da yake hannun shi ya san abin da yake ci Allah ta muke mu bismillah Allah rabbi wa izuka
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الله سبحانه وتعالى yana ba da umarni da karantarwa ga manzanci sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa hatta adda ake koya mai irin adda da ya kamata yayi ka ce rabbi ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsari a wajenka ka kare ni daga waswasin shaytan an san shaytan yadda ta hanyar wasu wasu ke gama da ɗan adam wa uzu baka rabi an hadurun ya Allah ina neman tsari a wajenka sam sam ce ɗari kan mai kusance ni wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ya karantar da al'ummar shi kamar zuwa ta tabbata cikin sunan abi dawud cikin sunan tirmidhi har cikin sahih jami' cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a ya karanta sabai har ɗaya cikin sabai abdullahi bin amur bin as yana karantar da ɗiyan shi manya wanda suke kiyayewa iya kware kulawa da koya masu wannan addu'a ya ce magana yana karantar da mu da wannan karanta wannan addu'a a lokacin barci tana karewa mutum burgita ko a cikin barci ne kuma zai a cikin azkar da ake sahiya ko da mulki بسم الله أعوذ بكلمات الله تامت من غضبه وعقابه وشر عبادي ومن همزات الشياطين وأن يحضرون لفظ الدعاء بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامت من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون تنسى الدعاء سكارتين أكي نيما الله ما كاريا لفشي ƙarƙashin wannan addu'a akwai ruwaya ta cikin sunan abu daud wanda ya ka samu ƙari cewa abdullahi bin arun as yana karantar da ɗiyan shi manya masu kiyayewa wanda ba sa kiyayewa yana rubuta musu fisakin sak fisak kamar zaman allo ne a manahata aka mutumri to wannan shine masu maganar laya suke dogara da shi akan halitta sa laya yana ga wani lokaci cikin malaman gargajiya masu kare sa guru da laya ya wa wani dan wa wani kalubale cewa cikin sunan abi dawo akwai hadisi na sa laya shi wanda suke rigima rigima ta ki bai karantawa ya zo isko ne da magana malam wani ya ce akwai nassin sa laya a cikin sunan abi dawo na ce a'a babu wani wani akwai ta talaka na kan malamin gaba da gaba na sai kan wannan hadisi na wannan na'amar abdullahi bin amr bin as dan shaki abdullahi bin umar kace shi bin amr abdullahi bin amr bin as kan ga kowa ga da ba shaki ibn umar abdullahi bin umar ya kala ya me shubar take ciki ita ruwaya zuma ajiye bangaren inganci lafazin abin da yake rubuce wanda ga sharhunan hadisai na abidawu cewa kaga kamar zama allo ne ba laya bace ba kamar zama allo ne ga wanda ya hada cewa irin diba ya karanta shi ne kurum na biyu wannan ƙarin na ibn umar yana rubutawa ga ɗiyan shi manya su har da ce kanana su sa a wuya ruwa ya ba ta da inganci wanda kan suna bi dawo da tasahil albani ya mishi tare da mashi ce wannan ƙarin ƙari ne ba shi da inganci wannan ƙarin bakin kun abin da ya inganta annabi yana karanta da wannan addu'a suna karantawa maganin gurbici wannan ƙarin ibn umar bai inganta ba abu na uku cewa hadisi ne makufi duk da muna sabai kyakkyawar kyakkyawar kyakkyawar zato amma dai bai da inganci kwata-kwatarwa kenan wani bai kama ita ba ya ma hujja da ita a maganar sa guru da laya ko laya kamar nuna yan wa masala a nan wanda muke ciki don kusan ana matsalar ma'ana mafi yawa mutanen zartin da da magaran ba su da matsala kan rigimar ɗariƙo ba su kaɗan ne ƙwarai wanda kasa mai madri kaɗan ne ƙwarai mafi yawa rigimar mutanen mana hata da malaman mafi yawa akan wannan matsala ce ta guru da lada wanda yan wa wannan abin ya taso da cewa haka aka tashi tun kayan musulunci da musulunci ya zo sai malamai suka rikide su suka zama suka ji suke irin da nasu kaga me babu wani sabani zai kama ka hujja da maganar iri ko magana iburu da laya zaka ga laye wannan a da kan su tun gidajen kan na da mun da gidan shekara 50 a gidan su inda ba baka alwadata zaka za ka laye ba da kuɗi kaga wata kullun laya a kan ko da ko ko tsoro ko a cikin ɗakin babanka ko a zaurin ka ga wani kan shurwa kan angulu da kan wane ne da kasar kawo an sa kowa sani kowa sani kuma da za ka buɗe kuma da mai ake rubutawa wannan da ake ta ƙur'ani za ka ƙur'ani ne za a juya a yi haƙi a sa sunan mala'ika a sa sunan aljani rauka ya yi dam da ya yi haka ka yi wani ƙur'ani ne duk haka ake abun an juya kan an gama kakin an gama gaskiya da ƙarya sai su laɓe da maganar ayi sa laya ibn umar ya ce kaza ba su da alaka su masu ganin wancan sala ta qur'ani abu ne gangare qur'ani kai ake zabani amma magana wanda ake a yanzu sun malami hatta na malikiya akwai ta ake cikin usul fiqh ba su kita kwana aqida mas'alar saddul zari'a duk abin da suke ga haram ko da halaka da shi ya ce zan haram domin daga nan suke labewa qur'anin kuma a goma da yau zama daya qur'anin gangare duk wannan abin shine ake yi za ka ta hauka ta wace lazana ce duk wani abu daga babu nasin zai kama a shari'a amma duk da shi suke lazana a yi kurciya a doki a sinkin a hauka ta wani a kore shi da gari a hauka ta shi duk ba za ka ke ba shi ma nan shi ne shi ne hujjar duk da suna rabewa da ni daga laya ta qur'ani ba su da alaƙa wannan abin ce matasa ce malamai bincike da aka yi matsalar mutane ba su fahimci ba malamai kun zo su suke karantar da ku komi su ne rabin kuma sai kowa rike na shi su da rasa rayu an ce sababin irin wannan tsibbu ci da addini ya hutu malamai suna neman hanyar cin abinci ci sai suna da tasu kuna kuba kuɗe ta shi aka waye gari dole in kai shi ina ya kaka musu in me ka tara ya sun ci komi ya sun ci dole ka ci tunda ka hana sauran halal a mutuwa a ci a arme a ci ta amfura dokoki na kudi dole ya kakawo ba arman da zai a gargajiya haka kudin hadiya ko akwai duk da kai hadiya ko kudi duk da hadiya ko ta mutuwa ko ta arme ko ta suna ba da hadiya ba kudi kuma an kayyade wasu ma a san yawan su wannan ci da addini jikon wannan abu muna fatar Allah shirye da su kuma wanda ake wa Allah su su gani ya ko shi bi shiri ba sai an gane kaga shi kenan dole ya kuri eh Allah tilke mu wannan shine dai abin da yake wannan addu'ar tana cikin addu'a ta sunna bismillah a'udhu bi kalimati llahi tamat min ghadabihi wa iqabihi wa shar'i ibadi wa min hamazati anadu wannan da a ce da tayi da kullum ta neman kariya ci gaba da ramma
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نعم أن واقع هنا وتا أدوى قرم مهمان تلسكي don tana karantar da mu da cewa neman tsari da haɗarin shi kusan shaidan bai barin mutum sai ya an duke maka rai yakan yi duka ƙare rayuwa sai wajen mutuwa ya gama da kai duk kare kai da kawo ka iya nan bai barin ka ba manta bai da kai sai ka zo barin duniya ka wani zoban imani sau kamar duniya ba imani ga wata addu'a wadda imam abu dawud turmuzi haka suka su jami ta tabbata tana daga cikin wannan allah ya ma tsari daga makircin shekan a wajen mutuwa don har zaka mutu zai wakewa kana kokarin barin duniya ya yi make ya ga a ƙari iya binka ga lafasin addu'ar yadda yake allahumma inni a'udhu bika min al-harami wa a'udhu bika min al-hadami wa min al-gharqi wa a'udhu bika min an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut zama mai tata allahumma inni a'udhu bika min al-harami wa a'udhu bika min al-hadami wa min al-gharqi wa a'udhu bika min an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut ma'anar addu'ar ya Allah ina neman tsari a wajenka daga shirbicewa daga lalacewa tsuwa daga cin ruwa Allah yana neman tsari na shaidan kai ya tabar da ni a wajen mutuwa alƙayin da fatan Allah kare mu sharri shaidan sai ayoyin da alaram ayat da alaram maja fadar Allah subhanahu wataala hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un na an wana maganar wanda ɗan adam wanda ya butulu wanda ya taurin kai bi ba imani ana kira ana kira har sai lokacin da mutuwa ta zo gab da bai gyara ba ana kira ana kira yanzu kuma zai ce rabbir ji'un allah mai dani iya nema a maida shi gidan duniya don ya yi aikin kware a yanzu rabir ji'un nan da yake nema a maida shi a yanzu nema yake bai gyara ba ne har sai da ajali ya zo kuma yake roƙon allah allah mai dani la'alli a'amalu salihan fi matarkat ina fatar in yi aiki nagari cikin abin da na bari a rayuwata ta farko ta duniya a bani dama Allah ka mai da ka bar ni in rayu in yi aiki na gari na shi ne ƙasada cikin malamai magabata ke cewa a nan kadiba nan ka lura wani ayi da ke ɗan'uwa kadiba ɗan adam yadda yake son duniya da iya da dukiya da komi yadda baya son barin baya son ban duniya don waɗannan ababe da yake so na iya da mata da nau'ikan dukiya iri-iri amma yanzu ya nemi a bashi dama ya koma wannan duniya duk wannan abin da yake kwawa ya sa suka ya saba ma Allah saboda su ba ɗaya a cikin wanda yake wata wanda yake so kun yanzu abin da yake sa a bashi dama ya koma duniya ne ya samu aiki na garkuwa ya samu damar aiki na gari dan yanzu ya ga haza ya ga kad da shakka yake yanzu ya ga ubar ya ga kad yanzu ke nema kurin shi zama da ke nema a bashi kuma duniya ba don komi ba kun da alli a amalu salihan fi mata don kurin ya samu damar aiki na gari shin wake ce inda za ka ɗauki wani wanda su yan uwa yau ka ta yi sa annabi ka ce ku je ziyarar kabari tana tuna muku lahira duk wani kwamci da ka shiga zai sa ka yi haƙuri ka sarki ka sarka in wahala ce in daɗin ne zai sa ya sama tunani ka shiga makwanta na ko'ina wani gari ka wanka ka wanka za ka can kabarin alhaji wani ne in kudin ne in talauci ne na wani ne in iko na gasu nan duk gasu nan yau inda za ka ba su damar cewa duk abin da suka mallaka a da na dukiyar ne na iko ne na menene su ba da a ba su damar su komo duniya sai kwan ko su kalma ɗaya ta shahada wallahi za su iya bada da gudu ma da gudu za su bada don su kalma ɗaya ta zikirin Allah ko hailala babu dama an ƙare ari fasa don damar kai yanzu an baka a fara kyauta kenan kai ka dauki darasin ni me yadda gani darasin ribatar rayuwa da take ka ɗauki darasin ribatar rayuwa da Allah ya baka a yanzu ga wani nan dai inda zai kuma mutu a ce duk abin da ya mallaka gaba da ya bada ya kalma shada ɗaya wallahi da ya bada amma bai da dama sai za baka dama mai kai Allah ce muke kenan zai nemi ya komo duniya don la'alli a'mal salihan fi mata raka don in samu damar aiki na gari cikin abin dada na bari bin yi ba Allah ce kalla nan akwai tsawatarwa na wannan abin da yake nema a ba shi dama ya komo ya gyara kamar da ba a raya shi ba kamar da ba a ba shi ba rayuwa yanzu iya neman abu daban wanda da an bashi ziya kubci yake nema a bashi Allah ce innaha kalimatun huwa qa'ilu wannan kalma kurin hadin sa nake ba ta mai amfanin komi kurin hadin nake dai kai da aka baka dama lokaci mai tsawo kai zai ganin ma baka dalo ka dawo ka dan kai aiki na gari kalma ta iya hadin ta amma ba ta mai amfanin komi kurin fadi ne yake kuma wamin wara'in barzakun ila yin rasu wannan kalma da yake yi a maido shi ba magana komowa daga nan ce bayan wannan abin sai rayuwa a ce wannan wara mana amamun yanzu abin da yake jiran shi rayuwa ce sabuwa ta barzakh barzakh rayuwa ce kai ba kabar duniya kuma kiyama ba ta tashi ba zikin daga yanzu ba komawa ba zai ba ba shi dama ya koma gyara kurin zai shiga ba zai shiga rayuwa sabuwa ta barzakh kuma ilayu mu yub'asun har ranar tashin kiyama dan in wannan rayuwar daga binne ka ne take farawa ana binne ka wa'annan tambayoyi da za a maka idan kai mutumin kwarai ne ka ba da amsa nan dan gyara dan wani kwanan tambaya amma ana yawan yin ta cewa ai wanda ya kiyaye wa iza matar abdu wa shi ke ba mai azaba kabari shi kenan eh wannan hira ce iza matar abdu karatu ne ba addu'a bace karatu ne aka karantar da kai kurin gaya ma ne aka yi wa iza matar abdu ja'ahu malakani idan mawa ya mutu bawa ya mutu wanda kuma za su zo su mai tambaya man rabbuka wa ma nabiyuka majid tambaya ta aka gaya maka akwai tambayar kabari ba addu'a bace ba ba wani aiki bane kuma kai wanda ko shi da addu'a ce kama kariya ga azabar kabari ko wani aiki ne kai makariya ba aiki kullun sanar da kai akai an gaya ma ne akwai azabar kabari in ka mutu mala'iku guda zuwa tambaya waye ubangijinka waye annabinka mai addininka shine aka gaya ma an ka ba da amsa a ce kwanta ka huta bawan Allah na gari kina ta zama da abu ba wani kunan an gaya mani karatu ne ta ce kunan kan kiyawo shi kenan ka kare a ka fara sabo rayuwa ce ka fara idan kana cikin bayan Allah na kwarai mun hauta muna ciki tambayar da ake yi shi Allah subhanahu wataala shi babu labari yusabbitu Allahu alladhina amanu فثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء كننا الله سبحانه وتعالى يا سند مچوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Allah shi ne ke tabbatarwa da masu imani da wannan kalma matabbaciya kalmar tauhidi shi ke ba da wannan amsa a ta ce ta fata nabi ya ce a kabari tambaya da za a maka ta mala'iku za Allah tabbatar da kai ana ma tambaya man rabbuk rabbi Allah da biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi dinin Islam kana an tambaya kana ba da amsa Allah ne tsakanin nan ya rike da alaƙar bawa da Allah ce take aiki masu imani na kwarai su Allah ke ba damar ana tambaya su ba da jawabi ba wani ba zai kowa maka daga duniya wa iza ya abdalla wa iza sa'alaka da malakani an rabbika wa dinika rabbika fa qul lahumma allahu rabbi shi ne kowa maka daga haka da kike mutane mutu ji mutu ji mutane mutu ji cewa ya bawan Allah idan mala'iku suka tambaye ka akan ubangijinka da annabinka ka ce Allah ne ubangijina kinan koya ma ne shi zikiri zai koya maka in wa wallahi ko ka ba ya koya maka ba ko ka harsace a kanka kai mutumin banza ne wa jidin lahu zalimi abu ne tsakanin alaƙa ce tsakanin bawa da Allah zai ƙoƙarin gyara aikin shi wallahi wani limamin garin ku bai koya ma ake na neman amfani idan kai ba na kware ba ne imanin bawa da Allah mu namu yan rakiya a da ke muke Allah muka bin lausa bitu Allah muka bin lawa mu namu yan rakiya a da ke muke maka Allah ka gabata bawanka Allah ka tabbatar da shi shi ne sunna Allah mu zamu roƙa wani tambayar da ake mishi Allah ka gabata bawanka Allah ka tabbatar da bawanka wajen mai da jawabi shi ne aikin yan rakiya yan uwa ba ku ba ku zo ku mishi ba ba mai koya mai tafiya kuma koya iya ina banza ne ba ta ma wani koya haka wa addu'a shi ne amfanin rakiyar gawa in rakiya muna mai ta addu'a bisa da ku Allah Allah maka sallahu Allah ma sabbitu Allah gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi wajen mai jawabi shi ne namu ka amma al'ada wannan ruwaya shi ne cikin wannan cikin buluga manabu da ya kata mutum ya diba sharin wannan na cikin subul salam mutum ya gama ganda ke wani malamin iya cewa wannan lafazin da aka kawo zai zama ta abu cewa duk wani mai da zai hadisi ya san hadisin kirkire ne na ƙarya na aka kirya ba ya da madogaci ba wannan tarki ne ba shi da asali ce ba shi da hujja ce ba wani inganci ba mu takarci cikin wannan subul salam na kusa kenan ba shi da inganci ruwa ba ta da inganci ba ta da inganci ta haka kenan kurin babban abu mai da tabbata mai roƙon Allah idan an ƙare binnewa annabi sallallahu alaihi wasallama tsayawa yake akan kabari tsayawa yake akan kabari yace ko roƙon ma dan wanku gahara ku roƙon mai tabbacin tambayar mala'iku yanzu ana mai tambaya haka manzan Allah yake kuma shi ne namu mu yi addu'a kuma tsayuwa yake wanda sun ƙura ne ka suna ka kawo tsayuwa yake ba su kunne ba ke ba a tsaye yake yanta kuma zaka zai wa al'adunmu ka tsaya kana sunna ta wani tsoho tsuguna tsuguna tsuguna tsuguna ce maka wai ka tsuguna wai shi a wani kalai bisa mana sun ƙura ne sunna tsayawa ta kawo kawai da hujjar kama ta tsibuni tsayuwa a tsayakenta kuma ya abu mamaki hatta wannan ruwaya ta wanda matan abu wata inganta ba ita ma na fazanta a tsayaki ko ta mata inganta sai da a tsayar ba ta gudun ba na ka yi wa kullum mai kokarin sunna a wajen wannan harkar bawa harkar lahira ba maganin garin ruwa a alaƙa bawa da allah a yi abin zan hannu bawa ka ajiye hayaniya a dawo ka da wani a tsarar wani ka yi mai zai amfani mamacin ka kuɗa ka huta me zai mamaci amfani wannan sunna ita ke mamaci amfani a mai addu'a Allah gafarta mishi Allah tabbatar da shi kaya su fari kaya kuro lau kanka kawa eh astaghfiru laka bil lawai ayatu fil ladu abin dubu saba'in an dubu dari uku ka kwa me amma me ma na sabrin Allah Allah ka fata Allah ka fata ba mu ce gaba in wani ka soje ana ana wasa kan mutane a san mutum ka kudi su za a babanka huda'u a za a safar dubu saba'in a ba su kudi da rago da kudi a yi a safar dubu saba'in a saka firula a saka firula kaddara sun yi wa suka wa baban ka suka wa kar suka wa kuma kuma an ci kudinka haba dan ma shi ne shi ne wani aka ce aka rufe dini shi da addini tuwa tuwa cikin addini wannan shi ba ga mutane gaskiyar ga mutane gaskiyar magana abin zai amfane su kuma babu laifi kama malamai miliyan goma ka ba su sadaka fi sabilillah ba laifi ba a taimaka malamai amma a yi sadaka a yi sadaka ta hanyar shari'a dan fudu ya ce duk wanda ya sadaka ba daidai da sunna ba kai ba lada mamacin gaba ya samu haka da fudu ce cikin yawa sunna sadaka ta a yi sadaka daidai da sunna ba kan bi da ake ta ba Allah taimake mu yanzu dai kenan wannan bawan Allah da yake neman a bashi dama ya komo Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha can wannan aya da ba mu wannan aya ba da Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah iya tabbatarwa waɗanda suka yi imani da kalma matabbaciya fil hasiduna fil akhirah rayuwar duniya lahira mutuwa da imani kuma annabi fil akhirah hadisi ya kawo a tambayar kabari ce ya Allah ce wai zulun lahu zalimi Allah yana batar da azzalimai wannan jawabi an ce idan aka wa mara imani fajiri ko kawo tambaya marrafuk sai har ha ha ina ba zan samu wani karamata duniya ba ina kan gariya ha ha ce ce ku sani ba la'adin man dinuka ha duk tambayar ɗaya bai amsa Allah ya fatar da shi jawabin ko ka haddace a duniya ko ka ce zama da abu baka aike mutum maza ne ka taɓa alƙon a nan cewa idan bawa ne na ƙwarai ya ba da amsa a buɗe mai a ƙabarin shi iyaka idan shi ya gani a gwada mai gidan shi na aljanna manzana ce zai tarar a ƙimin sa'a Allah ta da kiyama a jai Allah ta da kiyama don yi iski abin da ya gani a ce kwanta ka huta ba wanda lokaci biyu ba daga nan muna gani barzakhu ce ko daga nan zai shiga rayuwa ta barzakhiyya iya cikin ni'ima da rahama ta Allah ta shi kiyama idan kuma mutumin banza ne daga nan ka ba da an ce wata ruwa an aka mai tambaya ta farko za su jirge shi daga ce za su ji wata guduma inda aka buga mu dutse zai narke za a buga mai ba a mutuwa ya kasa ya gudu tambaya ta biyu ya kasa a jirge shi ya yi ihu ya kara a meno shi a jibga mai an ce malamai na cewa idan bawa ne musulmi ne amma mutumin banza bayan sha kashi yahudi lakiya ‘yan uwa amin shi ne hataka allah samun da farko tashin farko allah saka hudu ‘yan uwa wannan da ake cewa masu tsoruwa akwai ceto akwai wa lahira wai ka taɓa na wani an wani ce baka dama wuta to zai wani zo na rayuwai idan kai fajiri ne wa ka mutu a mugun hali ko da baka wucewa ka shiga mugun hali ya tashi kyamar nan ne ai he kyamar ta zo an sa ka wutar ta ko a mutu ko to kyamar ka zo shiga dubu kai nan ne in shiga dubu zai kana cikin bala'i har kyamar he ta zo an sa ka wutar haba wuta dan uwa wata ta garin ka gani ka daka ka ka iya hakuri mata lahira a saka audu ka goyo ka cewa a tun da sai ba a dawoma Allah kai samu kuka ko izu ka saka musu ba mu jama'a mun ce zama guda da wurkiya Allah kai mu lahira kenan Allah ya ce wannan kalmar kullum fadin ta suke wa min wara'il barzakun daga bayan wannan magana da yake herawa ta barzaku kuma iyana ila yawmi yub'athun har zuwa ran tashin kiyama ci gaba
فإذا نفخ في الصور فلا أنفاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم التي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا أكي بوسى إذا an maka magana a takaice ta wajen hutar ran bawa kuma yanzu an shiga rayuwa ta barzahu har zuwa ranar tashin kiyama to kiyamar wannan idan ta tashi busa za a cikin ka manzan sallasar ke cewa kaho yadda kasan kaho iya na jitini a bakin mala'ikan sarari kuma ce wannan kahon tuna a bakin shi ya karkata iya jiran kudirin busa ko da busa sai manzo Allah ta kai an um ina zan samu nutsuwa to samu kai mutum mutum kalmi mai kahon wanda na kahon a bakin shi ce na ni ina nutsuwa in shan ta kai shi kenan yace wannan kaho idan lokacin yayi Allah ce idan aka yi wannan busa cikin wannan kaho a ran nan fala an sa bainahu ba maganar dangantaka ɗa da uba uwa da ɗa aboki da aboki ɗan waɗanwa mata da miji kowa takan shirki sai mai tura barmin akhi ummi wa abi zama sabta bani am tun zai gudu ya bar matar shi da yake rigima saboda a duniya duka kai kawo ka kai mata ta saka ma rigima eh nan su sama da rigima to duk wannan abun da kai kai mata da iya da kake kariya duka wannan gaba da kana kallon su zaka gudu ka tsere ka bar su Allah ya ce wala sal hamimul hamima to basiruna ba mai tambayar kowa Allah ta tsaye kana ganin shi kana ganin waka kana ganin baban kana ganin ɗanka mata kana ganin ta amma ta ganin shi ka ce ba su runa kana ganin shi amma ba kai ba shi kowa ta kai shi ba wani wani wani nan ke tashin warko kowa ta kai shi ke an gane neman gana kowa uba sai ta ka ta gyaru sai ka neman kuma ina tsoho ina tsohuwa ko magana mata sai ta ka ta gyaru sai ka kai da ka sa gaba Allah sai mu cikin zuwa cikin imani ya ce a ran nan ba mai tambayar juna ba mai ba dangantaka ba ma mai tambayar kowa don haka فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون na'am Allah ce faman sakulata mawazinu kinan ga abin kurin babu wani dan wani dan gari kaza kabila kaza ba wani kun ga ga abin awo bar faman sakulata mawazinu kowane ne duk wanda aka yi awo ma'aunin shi na lada ya rinjaya talaka ne sarki ne kowane ne har na magana cewa mai uba ne mara uba ne duk daya ba wani ɗan zina da ɗan halak aiki ne kura eh a nan duwane hira ce ka aiki ta ake yi wai ɗan zina shi bai shiga a a idan bi aiki ba in yi aiki layin ku ɗaya in ma kai wata kashe can tsakiyar da aljanna kai a wuta ba kai aiki ba annabi ka ce a halabai ta kuta kanku ku yi ƙwarin aiki ka riga ya ku aiki kan shi lafiya kana kai ɗan wani kai ɗan manya shi ka manya gidan halabai ta wallahi baka aiki bai mu hankali annabi ce kowa ya ce shi kurin mizanin gobe kiyama kowa bawa yake na Allah yadda kake bawa kowa bawa ne yadda buzuzu ke baka bawa Allah ne dan dan zina dan wa kowa bawa ne yake na Allah kurin kan ma ka kan kun dan zina ko Allah kai Allah sa kai karuto na kurin haka zaka zo ta ta ne zuban da iya to an samu sauran kasala a cikin shi kenan kun kai waye waye muka shiga aljanna aljanna to da gire ta ci take ka saba Qur'ani da sunna nan su islam ya yi bayani cewa yasir bin zinan min yusuf abu shi'un bai da alaka ɗaya da yan wani amma da wala ta zuwa wata tawasul qur'an da ce babu kamar yadda yan wani nan yi ka daban kuma mun shana bayani da abun wa akwai matsala cikin mutane kuma an kasa wayewa mutane kai da yawa suna rayuwa cikin wani kumcin ce shi dan zinan ne shi ke nan ta wuta ne Allah ba haka bane ba akwai da kuma cika ciwon halin haka suke tsammani ba wani alaka ta cewa mun muna bayani Allah adali idan mun yi bayani cewa idan uwayen masu zina wanda wani hukuncin kisa ya kama shi ba kashe shi ba ko ta hukuncin kisa kama ta idan su uwayen wanda mun ce wani hakika da za a yi adalci su ne shagun uwayen su ne shagun su suka shiga taka to shagun idan suka tuba su kuma ga Allah sai Allah ya sa aljanna ko kuma shi kuma ya ce ko shi ke wai shi ya shiga aljanna ba kai masa abin ba ba gaskiya bane ba su kansu suka shiga ta kai suka taka haddin Allah suka laifi idan suka tuba tsakaninsu da Allah Allah sai ya gafarta musu ya sa su gidan aljanna gaba daya kamar wace wa shi dan wa shi gidan kare Allah ba gaskiya bace da haka kenan kurin ma'auni kurin za a yi duk wanda aka yi awo ya zo da aiki na kwarai ladan shi ya rijaya fa ulaika humul muflihun kace wa'annan masu kayan su da aka yi awo awon ladan sai rijaya su ne masu rabo ba wani ɗan wani shikan wani ƙabila kaza ɗan wani kurin aiki Allah taimake mu da aikin kwarai
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
Allah ce wa man khaffata mawazin wanda aka zo aka yi awo nan duk da mizan asali kifa biyu ne bangare biyu ne nan da nan mahalar gari ba nan ƙura'an iya magana ake magana da gudan wanda tsirarka take ciki na maganar aikin alkhairi ya ce kamar saƙular ke shi ne ko in ya yauni in yan lada yauni da ke zini ya da ko ya ka ce kuma in yi rashin wuni cikin ne ne kenan mai jini ya rinja shi kenan wanda aka yi awo bangaren lada babu yoni babu komi babu jini ya rinja ya to waɗannan shi kuma in wane ne fa'ula ikan da zina hasiru a fusa iya cikin waɗanda suka taɓar da kawunansu don allah bai hallakarwa ka hanyar wa'azi ka hanyar da mazanni kenan an gaya ma gaskiya kai ne ka kiya su suka tabar da kawunansu kuma ce fi jahannama khalidun suna masu dawwama a cikin jahannama wanda wanda yake kanadan ikololon da yi kafirci shin dawwama har abada to sai Allah ke ce waɗannan kakkacewa an shiga cikin an kare daga ya shiga wuta ko wuta ya shiga wuta kare a wutan ma akwai azaba تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ga su a cikin wutar kuma wuta tana lasa su talfahu wujuhahum nar wuta tana lasa tana kona fuskar tana ana kona shi kuma yace wa hum fiha kalihun a wannan ake ana ga masu fadan wuta ga su a cikin wutar wuta na kona su kuma sun yi gayau da haƙori shin kalif sun yi gayau na ce akwai aibin abin domin na sarrafa ya bayani na gane girman abin ruwa cikin sai da bukhari cikin sai musulun manzan ya gaya maka misali don ka san da abin ɗan wuta na ga tadisul kafir haƙorin kafuri ko ta na ta ya ka ce ya ka ce ya ka ce ka yi ka ba mankibar kafir tsakanin abin da ke wannan kawo da zuwa kawo ya ce a shadda duk kafir musa da hudu ruwa ba musul musali cewa haƙori guda ko na bikin kafuri guda ya ce misalin girman dutse hudu ne miya na kage nan sai an mai da kawuri jibgege a wuta dan wuta ya kuma kato dan da gidan shi ka da yawa na ta haƙori kurin haƙorin shi guda kamar duk girman dutse hudu yake gaya maka kuma girman shi ce ma bai da manki bai kafir finnar musulun sata iyamu tsakawarin karuwar kawadar girman dan wuta a wuta ta hiyar kwada uku tsakanin wannan ka haɗa zuwa can kawada girman shi ta hiyar kwada uku an ce dan wuta mai jirgi yake don digirin ya shiga da yawa ƙato kuma ga haƙoyar ta gairu da ake abin tsoro da ƙwayar kenan ga wannan girma ta kuma ta sun kuma fiya kaɗu sun yi ga yau da haƙori Allah ke Allah ce gaba
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون سبحان الله yanzu suna cikin wannan wuta Allah ya musu an ce aka ce ana ana wulaƙantar da su da zarginsu kan halin da ya kasa wannan hali ya ka suka wani mutum sami su babu wa'azi ma komi aka ce zaki alamtakun ana zai musu tambaya alamtakun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukazzibun shin a duniya ba an karanta muku ayoyin na ba kuke cewa ƙarya ce kuke ƙaitar da manzanni ko masu wa'azi shi ne nan ta hata da su masu gadin wuta don su suna ya za a yi mutum shigo wani halin kuma ga makamani ba Allah ce kullama ulke fiha faujun كلما كلما ألقي فيها فوج سألها خزنتها
سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
nan alaci kullama ulke fiha fawjin sa'alun khazanatuha duk lokacin da aka tura wata jama'a wata group ta yan wuta aka san ungiya ungiya ce iri iri ne mazinata yan giya makareta haka za a tura ai group group ce eh haka za a group group alaci duk lokacin za a tura wata jama'a a cikin yan wuta sa'alun khazanatuha sai yan gadon wuta su tambaye su wai ku alam ya cikum nadhir wannan abin da ku zo da wurin a can duniya mai gargadi bai je muku boye ba muku azi ba haru bada sai ce eh gaskiya an ji an mana amma fa kazzabna mun muka kare ta wa qulna ma nazara Allah min shay ba abin da Allah ba wata aya ba wani abin da Allah kan in antum illa fi dalalil kabir kun qatatu ko muka ce masu azumi qatatu ne haka an gaya mu mace ko masu azumi ma qatatu suke kuran haka muke gaya musu haka nan an yanke musu hujja tun daga duniya an gaya musu kuma su ne rashin rabuwar kasa haka shi ga ce in antum illa fi dalalin kabir kurin kuna muke ta masu azan kariya suke bata tuje maka bada shi na Allah ya ce za mu san tambaya Allah zai musu tambaya alam takun ayati tutla alaikum shin ayoyi ba karanta muku ayoyi na ba fa kuntum biha tukadzibun kuke karetawa qalu قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين na'am na'am wa wannan abin da aka musu tambaya ga jawabi shi ne tabbas qalu rabbana za su ya ubangiji idan ba gaddama ba ko mu ko mu ji ba za su kurin ghalabata alaina shaqwatuna ya Allah kurin tsiyata ce tsiyatan mu ce ta rijaye kurin su arziki eh rishin rabo ne kurin wa kunna qauman zalim sun yadda kansu mun zama mun yadda muna cikin mutane batattu kuma cikin wata ruwaya cikin tartibu tarbiya tabbata ga wata barana ka ruwaya karkashin wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ahlan nar yad'una malika fala yujibuhum 40 aman thumma yaqul innakum makisun thumma yad'una rabbahum fayaqulun ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فلا يجيبهم مثل الدنيا ثم يقول يخسأوا فيها ولا تكلمون zuwa daga shi abin da mun zama zuwa a nan kenan da suka ce ya Allah ya tambace ta rinjaye mu mun su zama mutane batattu ta rabbana akharijna minha yanzu suke neman wani abu ta alhurma ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون abin da yake wacce ruwa da makaranta manzana sallallahu alaihi wasallam yace yan wuta za su kiran ya malik ya malik daga da alaina rabbu haka sai ya malik ya suna kiran malik bai annabi ce malik bai amsa musu abinda suke nema suna kiran nan malik mai gadin wuta shine malik annabi ce suna kira ya malik ya malik sai an shekara 40 annabi ce sai ba wannan ruwaya sai bayan shekara arba'in sai ya jiyo ya ce musu innakun waki su ba magana ba zama ya kama zama ya kama kuwa eh ku ta zama zama ya kama innakun waki su yanzu kenan sun yanke kamana wajen malik ba abin zai musu shi manzo Allah ya ce kuma yanzu ya koma kiran Allah rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun kiran sun kira malik tsawon shekara arba'in babu biyan bukata ya musu jawabin innakum makisun kiran ba magana huta zama ya kama ku yanzu kuma ya su bar malik ya su koma kiran Allah gaba daya shi ne addu'a suna rabbana ya ubangijinmu sun yadda ubangijinmu ne Allah ya ubangijinmu a kharijina minha Allah ka hudda mu daga wannan wuta fa in udna fa'ina zalimun da sun yarda in har muka koma duniya muka sake komawa cikin laifinmu yanzu mun yarda mu a zalimai ne mun yi laifi kinan zu kinan zu kinan kinan kinan zu an zu kinan ba an zu kinan laifin ba an zu zalimci wa masu wajen ayyansu in sun koma an mai duniya in suka sake shiga cikin laifi sun yarda su yi laifi a wannan abin shi suke kiran kuma Allah manzana ce haka za su rika kira rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun za za su ta wannan kira tsawon yace musu da duniya shekarun duniya haka an ji ma'ana bayan sun yi wannan kira shekarun duniya na bace sai Allah ce musu ikhsa'u fiha wa lakhsa'u fiha wa la tukallimun التي اخسأوا فيها على كلمة اخساء هو اخساء كلمة تقول كلمة ولا تنشي كورا كلمة اخسأوا فيها حكومة حكومة تكي كما سمكم من مغانا wacce ruwa ya ce bayan Allah musu wannan magana daga nan za su saddaka sun sare shi kenan ya ce kuma fama huwa illa zafir wa shahiq تشبه أصواتهم أصوات الحمار أولها شهير وآخرها زفير daga nan kuma yanzu sun yanke kamna ta samun buta ya ce yanzu sai ihu sai zafir sai shafi ya ce muryarsu ta koma ƙarin jaki nasu ƙarin jaki dai zai shahi zai ja kuma ya huto ko hihi haka ƙarin yin wuta yake kurin ƙarin jaki haka yanzu za a ta yi don Allah ya ce ka sau fiha ku koma san ma'alar ce wala tukallimun Allah bai san ma san magana gaba da ɗan wani ya kamata mu tsaya Allah kai wani ta insha Allah ɗan uwa kan mu manta akwai ɗan uwa guda biyu da Allah ma cikawa da Abdullahi Bala akwai Kyamari Abdulmumin Allah musu cikawa ɗaya nan da ɗan kwanaki uku hudu ɗaya kuma ji Allah mai cikawa sai Kyamari sa su cikin addu'a Allah gafarta musu ya jika musu sa su huta mun za mu musa kuma za ta mutuka imanin zamu kuma mara lafiya namu gaba da musa addu'a Allah ya ba ta lafiya kuma ta lafiya Allah tsara اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
ya rasu a can bane duk Allah shi gaba da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لهم اللهم اغفر لهم وارحم اللهم اغفر لهم وارحم اللهم اغفر لهم وارحم اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها توليهم ولا اللهم انا نسالك الهدى والتقى على خاف والجنى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته